الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujihul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulumin lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda kuma shine wannan zamanmu ko majalisinmu ko darasinmu na 145 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala da ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuminmu da mu da ku gaba ɗaya ayar da za mu tashi a kanta wato ita ce wadda akwai taujihul qira'at aya ta biyar kenan a farkon suratu al-muddathir yawwa wanda kuma ba zai yiwuwa ba sai mun koma aya ta farko mun ɗauko bayani to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal muddassir ya kai wanda kan lulluba da wato mayafi asalin muddassir mutadassir ne daga tadassara sai an kama da ta'un ta koma wato dalu sai an ce ya ayyuhal mudassir shi kuma ya ayyuhal muzammil aslin shi ya ayyuhal mutazammil daga tazammala ya kai wanda kan lulluɓa da mayafi kumfa anzir ka tashi kai wa'azi matan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in tace turar da wannan ayat ta sabka kumfa anzir ka tashi kai wa'azi tun daga ran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai huta ba sai da ya koma ga Allah domin da awa wa'azi da karantarwa inda na addini ne to ba a yi ritaya an kama yi nasa inda rayuwa ta ƙari wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi shi yasa ce wa rabbaka fakabbir ya hankalta mara'un saboda fasila ta zo daya kuma irin girmamawa da ake ma Allah babu wani da ake ma ita shi yasa ya kaddama shi wa thiyabaka fatahhir suturaka ka tsarkake ta an gane ko nan saboda ra'un an gane ko yawwa waɗansu malamai suka ce nan su ya baka zuciyarka ake nufi kinan nan in ya gabatar da ita saboda irin tsarkakewar da ake ma zuciya hasarkin ya koma zuwa ga nau'i na tsarkake zuciya ko kuma wasu ya baka sutura ka fatahir ka tsarkake ta nan sai zaman to babu hasar don ba tuwa hidiya ce tsarkakewa ba amma hankalta mu karshen ayoyin ya zo ɗaya alfawasil kenan fawasil warrujiza gumaka fahjur ka kaurace musu irin kaurace wanda ake ma gumaka babu abin da ake kaurace ma irin ta don shirka ce shi yasa an ka gabatar da shi an gane ko yawwa to wannan ita ce qira'a ta hafs da abu ja'far al-madani da yaqub alhadrami albasri sun karanta wa rujiza sun kace sunan wani gunki ne ko kuma gumaka ake nuhi alta zaman tujinsiya sauran ƙura sun karanta wa rijiza fahjo rijis kenan rijis nan sai zaman to ko dai ana nufin sunan shi gunkin ne ana faɗa da nau'i guda biyu an gani ko ya an ce rujiz ita ce luga ta alhijaz in an ce rijis ita ce lura ta tami an gane ku yawwa ko kuma an rijiza azaba fahajur ka kaurace ma azaba ma'ana ka kaurace ma duk abin da zai sa ka afka cikin azabar ubangiji adiba cin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 79 da ta 699 don aga bayanai da suke da alaka da waɗannan ayoyi idan muka duba cikin binnan taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a karkashin wannan aya a safha ta wato 290 suke cewa da ar-rijza da ar-rujda uhtujja li qira'ati kasr kasr ra kinan qira'a da tayi mara'un kasra an yi mata taujihi bin nazir da tamkatta ka qawlihi la in kashafta anna ar-rijda kinan al-azaba ce sa sun ka fassara ar-rijz shine al-azaba an gane ko yawwa to kiran sai zaman to ko dai sunan gumkin ne ko kuma a'a na azaba ce ake nufi ko duk yana dauka domin in kan nisanci bauta ma gumki ai ka nisanci ba zai sa ai maka azaba mm sai dai ma'ana in an ce azaba ta fi fadin ma'ana domin abin da ke sa Allah ya azaba yana da yawa shirka ba sai ta gumki ba tana da yawa to wala tamnun tastakthir kakkai baiwa ka yi kyauta kana neman a baka mai yawa in za ka yi ka yi ba mutum don Allah amma a hadisin da zuciyar sahihul bukhari akwai kyauta tana da matsayi da mataki daban-daban shi yasa babbar kyauta idan aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana karbarta wa yusibu alaiha kuma ya saka idan kuma ya san kyauta ce wadda ba zai sa kan kakanta ba in ba kyauta ba ce kamar ta yau da gobe domin akwai kyautar da mai ita in yayi ma to akwai abin da yake dubi ta kai matsayin da ana sa kan kamata shi yasa hadisi ya zo wa yusibu alaiha kenan irin wannan kyauta yana sa kan kawa a kanta to wannan kenan wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke cewa cikin ulumul qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nubbi'a bi iqra ya an ce nubbi'a ma'ana ya dan annabi kenan da iqra tunda cikin iqra wahayi dai akai masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم nan abinda suke nufi an yi masa wahayi amma ba umarce shi ba da ya yi da'awa ko ya karantar da wani ko sai suka ce sun ma'ursila sannan aka tura shi yau ana yi zaman to manzo da muddassir ya ayyuhal muddassir saboda suna tun da ita an ce kumfa an dirka tashi kai wa'azi to su hujjar su annabi baya da'awa amma manzo shi ne ke yin da'awa da an ka ce ya gaya ma wani to duk da yake lalle cikin suratu iqra babu umarni ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya je ya da'awa kai tsaye to duk da haka ana hankalta mu don su abubuwa iqra kai karatu umarni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne ga al'ummarsa in ba an samu dalilin da yake bance su ba to kuma nan karatu shi daga cikin umarnin da ba ba ke bance manzo da shi ba kaga da nan ma ya stalzimi manzo ya zama to rasu na biyu kuma in mutum annabi ne ba a cewa ba yayin da awa wannan magana ba gaskiya ba ce don Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirina kaga da annabawa suna bushara kuma suna yin gargadi da aka wannan magana ita ma babu ta yawwa wasu suka ce shi manzo kiran ba a bashi littafi aka ce a'a bayan Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin sai ce wa anzala ma'ahum al-kitab Allah ya saukar da wato littafi tare da su kiran wa anzala ma'ahum al-kutub Allah ya saukar da littattafai a cikin bi an an gani ko yawwa to sai zaman to bambanci tsakanin manzo da annabi ba wai littafi bane ko da'awa abinda an mafi inganci game da bambanci tsakankanin su shine cewa shi annabi ko an bashi littafi ko ba bashi littafi ba tana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani annabi shari'a wani manzo inda Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske waɗanda suke yin hukunci da ita annabiyyuna alladhina aslamu ka gani annabawa suna hukunci da take dan kaga kaso annabawa kuma an ce su yi aikin shari'a ta annabi Musa wannan shine zance mafi inganci wallahu ta'ala a'lam ayat da akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta 30 da biyu amma dole sai mun koma aya ta 31 kalla kenan rad'una da ra'un da dalun da ayyun shi ake cewa rad'u kwacewa malamai sun kace a'aha wal qamar Allah yana rantsuwa bayan Allah ce kiyama wa ma hiya illa abin nan wa ma hiya illa dhikra lil bashar an gani ko sai Allah ce kalla a'aha wal qamar Allah yana rantsuwa da wata wal layli iz adbar Allah yana rantsuwa kuma da wata iz adbara lokacin da ya juya ya bada baya an gane ku imamu nafi al-madani da imamu hafs wanda rawi ne na عاصم الكوفي ده إمام يعقوب الحضرمي البصري ده إمام حمزة ده خلف الكوفيون ودنگا غدابي كما تي الكوفيان دون ده باب مصطلح الكوفيان cikin ilmin qira'at kenan sun karanta wallaili Allah yana rantsuwa da abin nan wata wallaili Allah yana rantsuwa da dare afwan alaikun salam barka alhamdulillah amin gode Allah alahi yalau alahi yalau wallaili Allah yana rantsuwa da wata Allah yana rantsuwa da dare yake sun cewa wallaili Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da dare ina ta cewa wata saboda suna abin nan iz adbar lokacin da ya juya ya ba da baya an gane ko duk da yake shi warshina da nakal iz adbar sauran kuma sun karanta wallaili idza adbara da dare lokacin da ya ba da baya an gane ko kenan waɗancan sun karanta iz waɗancan sun karanta idza ba sani ko muna fahimta ba to idan muka diba cikin littafin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo daidai wannan abin nan sun ka ce ita qira'a ta wallaili iz adbar qira'a kinan ta suhaf da nafi da yaqub da hamza da khalaf iz adbar فإنها على وزن أفعال أنغانيكو كننتازو أه على وزن أفعال وهي موافقة الوزن آه قراءة إذا أدبر أنغانيكو با قراءة سو نافع با كنن قراءة وأنشان جمهور كنن تتشي إذ أدبر كو قراءة وأنشين يا تنده nan mutum hudu ne akwai da ƙari guda can kuma sai a samu kenan mutum biyar da ƙari guda kenan dai wacce ita ta jamhur to sai an ka ce ita ƙira'a ta إذ أدبر هي موافقة آه، في الوزن لما جاء بعدها والصبح إذا أسفر an gane ko kaga wasu subhi sai an ka ce min idza asfar kaga da idza adbara af'alana idza asfara shi ma af'alana kaga nan wasu subhi ba ce iz asfar ba an gane ko kina sai da munto qira'a wadda ta ce idza din nan tare da alif an gane ko ta samu abin da ya zo tare da ita masari kuma fahimta ba da af'ala da af'ala da iza da iza kaga sun zo daidai to wannan shi ne abinda ya kamata mu fahimta game da taujihin ta alkur'anin ce ta fuskar siyaki Allah yana rantsuwa da dare lokacin da ya juya ba da baya da safiya lokacin da ta wayi inna hala ihdal kubar dan le kiyama wato tana daga cikin manyan manyan abubuwa wanda dan adam bai saba gani ba shi yasa sai ayi hattara to aya ta gabar da akwai tujul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta 50 inda Allah ce ka annahum humurun mustanfira ko da Allah ce kafirai fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton mai ceto ba zai amfane su ba ma'ana ma ba su da ma ceto don Allah ya ce mala'iku da masu ceto ba za su yi ceto ba sai da mi sai da izinin Allah man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni sannan kuma ba a ceto sai ga wanda Allah ya da ai masa ceto mai imani kenan wala yashfa'una illa liman irtada sai Allah ce fama lahum yastame su an tazkirati game da wa'azi mu'ridina suke kawo da kai kuma nan sai ce bai ce mu'ridina an tazkira ba kaga saboda nunun ta zo karshe ta dace da fawasilul ayat da ta gabace ta shafi'in mu'ridin abu na biyu kuma saboda su wa'azin na suke kau da kai gare shi muna gari ku amma inda magana wani mutunci suna son ta saboda su suna jin daɗin maganar da ba ta ɓata musu dare ba ta umurta su ba ta hare su tun da ɗan adam bai so a umurce shi bai so a hare shi sai Allah ce ka annahum kace su humurun jakuna ne ko jakkai an gane ku mustanfira ko mustanfara imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani yani da abdullahi ibn amir al-dimashqi sun karanta mustanfara an gari ko mustanfara ya zama to ismul maf'ul kenan shi ko sauran sun karanta mustanfira ta zama tomi ismul fa'i ba sai ku amfani ta ba yan an kai ma abu kasra ya koma ismul fa'il yan an kai mishi fatha ya koma ismul maf'ul dan mu gani fa'un din yawwa to yan ka ce mustanfara kenan kamar jakuna ne waɗanda aka kura an gane ko jakuna waɗanda aka kore su shine mustanfara domin an kora wa fi'ilin ya fada akan akan su ai sun kace yanfiru halqannasu alqannasu shine mahalbi yasta suka gudu kenan ya kore su ka annaha to inda aka ce kuma mustanfira ka ce dai jakuna ne masu gudu an gane ko mustanfira waɗanda sun ka gudu to ayin sun ka gudu kuma annafira ne kenan bi ma'anar nafira sun ka gudu to gudu tana yiwa sun gudu tana yiwa kuma mi an kore su to tun da mai mahalbi ya kore su nan an ka hankalta magudun da suka yi aiba nasu na ba sai an ka ce mustanfara da kuma an ka ce mustanfira ƙawahuwan da suke gudu da su ai nasu na sai an ka ce sun gudu don haka babu wani kuskure cikin wannan alaran ba Allahumma amin farrat waɗanda suka gudu min kaswara alamai suka ce kaswara na ana nufin wato mahalbi mai halbi ko kuma daga zaki sai zama to mushtarak ne kalima ta kaswara tana daga cikin mushtawa tana ɗaukar wato ma'ana biyu ke tana ɗaukar mahalbi tana ɗaukar zaki kuma duk waɗanda suna sawa dabba ta gudu ko ba ka dan bari shakin daji alhadari ko in ya ga mahalbi ai gudu shi kai in ya ga zaki kuma gudu shi kai to ma'adalla to haka kafirai suke gudun wa'azi gudun mutuwa tun da ‘yan an gaba halbi an ga mutuwa kuma kan mani ‘yan an ga zaki an gami an ga mutuwa to haka su gudun wa'azi shi ɗan ya riga ya buga shi yasa da kaga mutum na nisantar ƙwar'ani to alamun halaka sun bayyana gare shi shanƙidi ya ce jakin jihar na muke nan domin allah ce ka annahum hamurun kamar jakuna ne ta sannan kuma nan jakin ina da shi jahannama wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma Allah kai mu da tsari ba karamin alkhairi bane kaga kana sauraron wa'azi Allah ya mu da mai kyau to Allah ce bal yuridu kullu imri'in minhum kowanne daga cikin su yana son an yi uta a bashi suhufan takaddu munashara wadanda an kabudi wai su kafirai suna ganin bai dace ba a ce a turo mutum guda ya za a annabi sai dai Allah ya turo mu kowa littafi ne da sama kamar su sun yi karhin a turo musu annabi sai dai Allah ya turo mu kowa littafi ne wani nau'i na na girman kai da reni ga Allah kamar kana faɗa ma Allah ga yadda zai tafiyar da al'amura ne Allah bai iya ba to haka masu girman kai suke su suna ganin sai yadda sun ka tsara za a yi har da Allah ma bai isa ba to idan Allah ta shi kama mutum kuma sai ga ya komo mu Allah kana cewa sai an yi kaza sai an yi kaza sai Allah turo mu mutum ciwo sai ga ya koma shi rawayu shi Allah kato mijin karhi wanda ga ganin kina iya gaba da gaba da kowa sai Allah turo mu ciwon da kina kuka katon kaddara kato miji kari sai ga kina kuka kina wayo Allah wayo Allah wallahi sa addu'a to ba ka ce ka kana jiran bilai ba kaskantacci baka san ciwon kanka ba Allah ce kalla a'aha balla ya kafu da al'akhira yadda sha'anin shi ke lahira ta abbasu tsoron haɗuwa da Allah shi sa suka cewa sai Allah ya rata kuma kowa littafi kuma bayan ma an san kowa littafi alramma sai a rubuto sunan kowa da adam ya rena ubangiji Allah ce kalla innahu tazkira ashi alqur'ani ba komai bane wa'azi ne can cikin suratu abasa ko suratul a'ma ce kalla innaha tazkira faman sha'a zakara can inna hani nan ko inna huni alarmu mai harda alkur'ani faman sha'a zakara duk wanda ya so ya wasu ya wasu kai annabi ba a turo ka sallallahu alaihi wasallam ba don kai ni don ka shiryar da mutane don haka wani shi tsaya shina tsara a kana za a yi da'awa sai an yi kaza sai an yi kaza wannan kyale shi bala'i na abu ya haɗu da shi ba da Allah radda duk Allah ya kama shi zai bar wannan iskanci an gane ko shi yasa Allah ce fa man sha'a zakara wa ma yadhkuruna an gane ko mutane ba za su wa'azu ba illa an yasha Allah sai in Allah ya so an gane ko kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 886 da safha ta 572 eh abin nan a'a safha ta 886 ita ta 572 sai an shigo cikin suratul qiyama to Allah ce to wama yadhkuru da mutane ba za su atuba illa an yasha Allah sai Allah ya so wannan tasliya ce lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko huwa ahlut taqwa Allah shine mazau inji malam manzauri wanda ya cancanta a ji tsoron shi wa ahlul maghfira kuma Allah shine ma'abucin gafara mun gane ko to idan muka duba imamu nafi al-madani kare na madina kenan ya karanta wa ma tazkuruna ba za ku wa'astu ba da ta'un kenan yanzu in ka dauki qur'ani wanda aka rubuta wa shi wa tazkuruna da gani ba za ku wa'astu ba illa an yasha Allah sai in Allah ya so domin shi Allah shi huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira Allah shine wanda ya cancanta ji tsoron shi kuma Allah shine ma'abucin gafara to kenan me yasa ya kulle da wadannan Allah shi ya cancanta a ji tsoron shi kafirai su ji tsoron Allah kamin Allah ya kama su kuma Allah shi ne ma'abucin gafara ga muminai mun gane ko duk da ke su ma mu'minai ai ya cancanta su ji tsoron Allah amma su sun kama hanya tawadalla idan muka duba cikin littafin abin nan tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 290 zuwa safha ta 261 sun kace qira'a ta nafi wa ma tazkuruna sauran kuma wa ma yazkuruna ita qira'a ta wa ma yazkuruna wadda ba ta imam nafi ba bil ya'i kenan bil ghaib sun kace an yi mata tawjihi bis siyaqi siyaq kuma as-sabiq kenan wanda ayoyin da sun ka gabace ta ba su yaƙi wanda zai zo ba to da masu ra'ayi ta ƙari inda Allah ce kalla balla ya khafu lal akhirah bai ce balla ta khafu na ba Allah ce a balla ya khafu lal akhirah su kafirai tsoron lahira na abbas yi shi yasa kajin suna kawo sharuɗa na sai an yi kaza sai an yi kaza su imani shi ko balla abin da an ka zo sai an ka ce wa ma yadhkuruna su waɗanda mutane da ba su tsoron lahira ba za su wa'astu ba illa an yasha Allah to bayan da kace wa ma tazkuruna sai da mantonan bil khitab shi ba ai taujihin shi ba da siyaki sai dai uslubin shi akwai cikin qur'ani shine ana magana da wanda baya nan sai a dawo ana magana da wanda yake nan ana magana da uslubul ghaib sai a maida uslubu al khitab inda Allah subhanahu wataala ce wa qalu ittakhadha ar-rahman walada Allah ce sun ce Allah ya riki da sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da abu wanda yake mai girma kaga ce tun bai ce ja'u ba kenan uslubi ne daga cikin uslubi na balaga ta qur'ani ana magana da wanda baya nan sai a kuma wannan bayan a kuma ana magana da wanda yake nan kaga an kace wa ma yadhkuruna can da an kace kalla balla ya khafuna al-akhirah akira ta nafsi an kace mi wa ma tadhkuruna Allah ce ba ku astawa illa an yasha Allah ta haka kowace daga cikin qira'a tana da abin da yake ita waccan uslubi na alkur'ani da yake wadansu wurare ita ko wannan a hankalta masu yaƙi ta wa ma ya zukuruna tunda an ce balla ya hafu na al'akhira to ayar da za mu tashi a kanta ta gaba wadda akwai tujihul qira'at tana cikin suratu alƙiyama aya ta bakwai amma ba za mu iya taujihin ta ba sai mun dan wato koma baya tun aya ta farkon sura la uqsimu bi yawmil qiyama Allah ce ina rantsuwa da ran tashin alkiyama dan qur'ani ne ce a ya za a ce wa la ba ne rantsuwa kuma kace rantsuwa kai lamun a larabci ana iya ƙara ta ana iya rage ta an gane ko malam mudiru larabci wani lokacin lamun tana zakkuwa litta'akidi sai ce a'a bai yarda sun ce a'a alqur'anin ce gan mai magana da hadisi don baka da hadisi ba gan mai magana da maganar sahabbai don kai baka magana da maganar sahabbai ba ko ba ka nan bane kan mu kama ganganun malamai a alqur'anin ce za mu magana cikin suratul a'raf Allah ya ce mashi dan ma mana'aka Allah tasjuda muna ji ko cikin suratu sa'ad ya ce ma mana'aka an tasjuda to cikin wurin da biyu ko dai ya zamanto lamun ƙara ta an kai ko ya zamanto shahi ta an kai kenan ya zamanto wani lokacin ana iya ƙara lamun kuma ana iya ƙara shahi ta a alƙur'ananci don duk kissa guda ce ma mana aka Allah tasjuda cikin arafi ma mana aka an tasjuda ta wanga duk ƙur'ani na ko ka yarda cewa kenan la an ƙara ta tunda wancan wuri babu ta ko ku karra cewa a'a can an shahi ta kenan wani wuri ana shahiwa ana rajiwa a alƙur'ananci wannan na farko kenan na biyu ƙarshen suratul hadidi Allah ce li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiru ala shay'in min fadlillah li Allah ya alama ahlul kitabi don ka ahlul kitabi su sani ba su da iko akan mi falala Allah to don ahlul kitabi su sani Allah ya saukar da Qur'ani ko don ka su sani Allah ya saukar da Qur'ani da don jahilci shi yadu to li Allah ya alama ahlul kitabi asalin shi li an ya alama ahlul kitabi ba sani kuma fahimta ba domin Allah ya saukar da alkur'ani ne don a sani ba don a yi jahilci ba to kira sai zama tu wannan la sunan tasila ce litta akidi kai daga cewa ba a ƙara la in ko ba haka ba to tabbat Allah ya saukar da Qur'ani don ahlul kitabi su samu jahilci a alkur'anancin kuma in baka rabar ana shahi wani abu cikin Qur'ani a usulubin larabci an ce an shafe shi ma na Allah bai sabkar da shi ba amma larabawa in sun kaji sun sa abin da ake nufi ƙarshen suratun nisa'i Allah ce mi yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat sunatayn falahu thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan sai ce mi falidhakari mithlu hadd al unsayayn sai ce mi yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah subhanahu wa ta'ala yana muku bayani an tadhillu yana an tadhillu don ku bace in dan qur'ani ya ce a'a dan kanku bace sai mu ce a'a ba haka ki rubuta alqur'ani ba yubayyinu Allahu lakum an tadhillu Allah yana muku bayani don ku bace in yace dan kanku bace sai mu ce to ba haka ki rubuta alqur'ani ba in yace dan kanku bace mu ce ba haka ki rubuta ba in yace a'a Allah tadhillu mu ce to ka karawa da cikin qur'ani kaka harta kai ma kai daga cewa babu wani abu da an ka kara baka san larabcin ba baka san usulubin larabcin ba Allah ya kyauta to to Allah ya ce ina rantsuwa da ranar tashin alkiyama wala uqsimu bin nafsi lawwama ina rantsuwa da rai wanda take mai yawan zargin kanta ana son dan adam ya rinka zargin kanshi bai da zargin mutane saboda kai ma kana da laihuhuka ka tai kai makan ka caji kai makan ka vila kai makan ka lissahi an gane ko wasu malamai sun ka ce wagga lamun ba la ce annafiya ba alif na an ka kara mata asalin shi la uqsimu ne sai an ka kara alif wanda larabawa suka ce ma aliful itlaq kamar yadda ma cikin qur'ani yazo wata zununa billahi zununa an gane ko a cikin larabci alfin itlaq ake ce mata kaga asalin ce wata zununa billahi zunun sai aka ce wata zununa billahi zununa to nan kuma la uqsimu ina rantsuwa sai aka kara alfin aka ce la uqsimu kamar da wadansu malamai sun tafi akan haka mun gane ko Allah ya ce ayahsabul insanu shi yanzu shi dan adam shi da tsawa tsammanin allan najma'a idamahu ba za mu hada kasusuwansa ba a ya sabu mun gane ko ƙira'ata wato abdullahi ibn amir al-dimashqi da kuma asim al-kufi da hamza al-kufi da abu ja'far al-madani sun karanta a ya sabu sauran sun karanta a ya sabu mun sa faɗin wannan cewa ba na ba ta canzawa shi yanzu ɗan adam yana sa tsammanin ba za mu haɗa kasusuwan shi ba allah ce bala tabbat ƙadirina muna da iko ala an nusawwiya banana mu daidaita banana hu wato yatsunsa malamai suka ce to mesta an kai zancen yatsu sun ka ce saboda asalin dan adam yatsu zanen yatsu na ake da ake da batu daga cewa imprint wannan duk na mutanen duniya gaba ɗai na wani ya bambanta da wani duka shi yasa ka ganin wai turawa in ka tayi police station malam isbahu ko commissariya ai sai a ce ka danna wannan akan katinka ko ko in akan na'ura na a ce ka danna yanzu zamani da yanzu sai ta dauka saboda duk duniya na wani bai kama da na wani duk da yake yanzu sun fara aiki kuma wajen security suna karɓar ido ido hasken ido wato kala na ido suna amfani da shi amma dai wannan an yi bincike duk duniya na wani bai kama da na wani to sai Allah ya ce bala qadiri na ala an nusawwiya barada za mu iya daidaita mu masu iko ne mu daidaita yatsunsa wai don saboda nuna maka hatta da abin da na mutane na kowa ya bambanta na ɗa bai kama da na uba na uba bai kama da na ɗa an gane ko na uwa bai kama da na ƴaƴanta to haski sai mun daidaita shi sai yanzu na turawa sai sun ka bincike sun ka gano banan ni a dalilin da sa an ka ɗauki banan ashe wai su yatsun ɗan adam wannan zanen nasu ba ibadi da wani muna gane ko don Allah ce mi bal yuridul insanu li yafjura amama dan adam yana so ya kafirce ma gaban shi dan an ce gaban shi dan ba ana bin bangon gari an gaba ne ba a'a zamanin da aka gaba ita ce kiyama wala misbahu yasalu ayyana yawmul qiyama dan adam yana tambaye yau shi da kiyama shi yasa wani da tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau shi da kiyama yace mai ma za a attalaha ni ka shirya ma kiyama ba mutum kiyama ba ita tsayuwar ta wannan wajibi na kai dai kai kokari ka shirya abin da zaka haɗu da Allah da shi kana shi an gane ko shi ne ake ce ma na uslubul hakim mutum ya tambaye ka wani abu sai ka maida mai da abin da ya yi shi ne muhimmanci da ka tambaye lokacin da kiyama za ta tsaye bari zancen kiyama ka hin ma kiyama ta tsaye kai kana ta lahira in zama zaka ka shirya kayan ka to shi ne abin da ba mu da da yawan mutane zai ga sun tattali duniya duk abinda duniya ta damu da shi shi na ita ko duniya haka mutu kullum akwai sabo shi yasa yi kokarin ka tattalin lahira to shi yasa ka yi kokari matanka da ɗiyanka su fuskanci lahira sai ka huta in dai ƴaƴanka sun kaskanci duniya da matanka to sai ka sha wahala saboda kullum zancen duniya na rasu maka Allah ce to wanda yake tambayi kiyaman nan ga alamominta fa idza bariqal basar an gane ko imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madaniyan sun karanta fa idza baraqal basar ba sani kuma na fahimta ba fa idza baraqal basar to menene bambanci da idza bariqal basar da barakal basar sun kace lugha guda biyu ne an gane ko wasu laraba suna cewa bariqal basar suna cewa barakal basar suka ce lugatani kenan lugha biyu ne ma'ana ana faɗin haka a larabci shine fa idza barakal basar ko bariqal basar idan gani ya dimauta tunda kiyama inda ta tsayuwa duk tsarin duniya gaba ɗaya da sararin samaniya da na ƙasa duk cakulewa na zai kuma cakulewa da bai yiwa shi jarumayanta to kaga dole da ɗan adam bai saba ganin wannan tashin hankali ba to wasu kuma suna bambantawa barat albasar suka ce idan ya hito a hili ido sun ka hito kuru-kuru saboda tashin hankali da suke gani an gane ko barika kuma su zamanto ya dimauta ka dai diba cikin abdurrul masun fi ulumil kitabin maknun na astamimul halabi da sauran tafsirai wanga dan misali da nake bayarwa saboda ɗalibin ilimi ya samu nashi bayani to aya akwai wata aya wadda ba ta jihu da qira'ata a cikin ta ba aya ta sha shidda la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi in kana son bayani kanta cikin alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam kadiba safha ta 79 da ta 80 da ta 95 sannan kuma fa idza yawwa inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kadiba cikin alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam karkashin waɗannan ayoyin صفحة تقري تقص دا تمانين دا شدة دا تأشرين دا هؤو زوا تأشرين دا تقص دا تهمسين دا بيو دا تتمانين دا تتسئين دا بير دا تقري دا شدة دو wasu bayanai da suke da alaƙa da aya wanda muna son mutum na kamar iya tattaro bayanan kaga dan ɗaya in ka samu littafi guda ka tattaro bayanan da ya kawo a wuri bakwai ko shidda su kaɗai sun ishe ka darasi an gane ko yawwa to aya da za mu tashi akan taujihi a cikinta ita ce wato aya ta ashirin da daidai kenan inda Allah ce kalla Allah ce a'aha bal tuhibbuna al'ajila kuna so al'ajila ta magagociya kina alhayat al'ajila ko addaral ajila imam ibn kathir al-makki da imam ibn amir al-dimashqi da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zan al-basriyan sun karanta kalla bal yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhirah kenan su mutane suna son yuhibbuna suna son magagociya wa yadharuna al-akhirah suna barin lahira kenan ad-dar al-akhirah ko al-hayat al-akhirah an gane ko ko na'im al-ajila wa yadharuna na'im al-akhirah sauran sun karanta kan labal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah kuna so kinan nan uslubul khitab ne idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya sai sun ka ce da an ka ce abin nan qira'ata bal yuhibbuna al-ajila wa yadharuna al-akhirah sun ka ce to an yi tawjihin ta bisiyaq domin an ce yunabba'ul insanu za a ba dan adam labari to nan al insanu al jinsiya ce ba ana nufin mutum guda na zaba labari ba wani misra ko da dan qur'ani yunana nan al insanu mutane ake nufi al jinsiya ta yunabba'u wato jinsul insani za a ba jinsin dan adam to tunda an ba da labarin wancan dan adam din nan sai an kace kalla bal yuhibbuna al ajila su mutanen nan da za a ba labari yuhibbuna al ajila wa yadharuna al akhirah su ko sauran sun karanta tuhibbuna al ajila wa tadharuna al akhirah sai zaman tomi shi ko za a yi taujihin shi da abin da ya zo a cikin wato suratu maryam ana magana kan wanda baya nan sai a yi magana da wanda yake nan ana magana da uslubul ghaib sai a kuma min uslubul khitab kuma mun shafa na cikin qur'ani akwai shi wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya rike da sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda ka bai ce da kad ja'u ba sai ce jiktum yayi magana da su kai tsaye don Allah ba tsoron kowa shi ba Allah ce wujuhun yawma idhin nadira wadansu su ko kira tashi alkiyama nadira da dadun na suna cikin ni'ima an gane ko nadratan na'im ila rabbiha nadira ila rabbiha zuwa ga ubangijinsu nadira za su yi kallo masu tawili wanda musu da ana ganin Allah ba kiyama sai suka ce ila rabbiha zuwa ga ni'imar ubangijinsu nazira suna kallo suka ce ila ai mufradin ila al'ala'u kaje taujihi an gani ko to kadiba dai ila ko ala ko ula kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun a cikin suratul a'raf inda ce inda Allah ce fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun ya kawo tasrifin wannan kalima al-muhimmu aqida ta ahlus sunna wal jamaa ana ganin Allah ranar tashin al-qiyama wannan shine don Allah ya ce ila rabbiha nazira amma kallon da za su yi ma Allah ba shi kenan za su kewaye sani da Allah ba da Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma shi kenan magana ta rage ta kari amma ka ce ba a ganin Allah ran tashi alkiyama kai ta tosu tawilance tawilance ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mutawatirai innakum la tarawna rabbakum yawm alqiyama Allah ya sauka Allah ce to na biyu na zira da zuwa'un ne shi ko wancan na farko na zira da zuwa'un ne ai hatta masu karatun qur'ani sai da ce wujuhun yawm wa wujuhun yawma idhin basira wadansu su kiran nan suna cike da damuwa an gane ko yawwa dauraruna thumma abasa wa basar sun daure fuska tazunnu an yuf'ala biha faqira suna sun yi zato ba zato suka ba malamin zuwa ran kiyama ta sai suna da tabbacin za a yi azaba faqira faqira da fiqara ne malamin zuwa akwai wani kashi shi nan bayan mutum mai mai mai abin ga ba allo bane wannan wanda a tsakiyar bai bayan mutum wanda mai yan tudu-tudu nan bulbulbul akwai wani kashi kashin baya ke nan dogon na wanda an rike da baya wanda ya taso har zuwa wuya mai yan eh wanda gashi nan nan shike tsakiya shine in ka taba shi zaka jin na akwai dan tudu na akwai dan tudu har kasa shi aka ce mafi qa ba kashin kashin burwurgi ne shi shi aka kashin burwurgi wanga dai nan ka nan bayan ka eh gadon baya shi to shi afirka to faƙira azabar da in an ka buji mutum sai wannan ƙashin ya gargaji Allah ce kalla a aha idan balagati taraki idan rayuwa ta zo ga karankan wuya su ne taraki kinan ta yi kusa waƙila man raq an ka ce shi wani na in ji malaman zo da ina mai tawada tun da tawada ta aka yi kuku a ce ina likita mai magani wa zanna annahu al-firaq Allah ya tabbatar da kiyama zai ta hiya waltafatis saƙo bisaƙ saƙi ƙwabri ya lanku ya game da ƙwabri Allah ce to ila rabbika yau ma'izin ilmasaq nan magaggaba ga Allah ne kenan inda za a kai ka masaƙa daga masuwaƙa ne saƙa ya suku ma'ana wajen ubangijin ka ne za a tai da kai fala saddaka Allah ce bai gaskata qur'ani ba kenan kuma bai gaskata sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wala salla kuma bai salla walakin kaddaba sai dai ya ƙaryata wata walla kuma juya ba da baya sun ma zahaba ila ahli sannan ya zuwa ga iyalansa ya tamatta yana takama eh shi na jin yayi wani abu eh wani ganin suka in ya kwaci in ya kwaci mallamai ba a yi komi ba dadi shi gaji ya ce ai shi ya zange mallamai ba a kama shi ba a yi kaza ba amma bai ɓaci gwamnati saboda yana jin tsoron a kama shi sai na jin tsoron shi ɓaci sarki amma don ya ɓaci mallamai demokrasi ta sai liberté total aula laka fa aula waɗansu malamai sun kace to nan aula asalin shi aula shine mafi dacewa amma na ana nufin aula laka ma'ana halaka ta tabbata gare ka fa aula ta tabbata gare ka summa aula laka Allah ya halaka ta tabbata gare ka fa aula kuma halaka ta tabbata gare ka na an yi mai addu'a su hudu ayahsabu al-insanu an yutraka suda mun faɗa mun ce wato da imam asim da hamza da ibnu amir da abu jafar su karanta ya hasabu sauran suna karanta ya hasibu a ya hasabu insanu shin adam yana tunanin an yi turaka a bar shi sudan haka kawai ba a umurta shi ba a hannun shi kawai a barka ka yadda ka gada ba Allah ce alam yuku nutfatan shin bai kasance ba digon mani min maniyin ta mani yumna an gane ko wanda an ka jefa cikin mahaifa ko aka zuba cikin mahaifa an gane ko to idan muka duba حفظ راوينا عاصم da يعقوب الحضرمي البصري sun karanta yumna kiran sauran kuma sun karanta min maniyin tumna eh duk da yake masu imala su ce tum ne ko ba haka ba kawai ya ji ba a faɗi imala bai ce a ba haka nan bari su usuli waɗannan nan ba ma hankalta musu saboda taujihul qira'at ne muke yi ta fuskar ma'ana an gane ko yawwa to in an ka ce yumna bil ya'i domini shi na koma zuwa ga almani an gane ko tunda an ce mani alam yakun nutfatan min maniyyin maniyyin yumna maniyi wanda ake zubawa cikin mahaifa ko wanda ake jefawa cikin mahaifa in an ka ce alam yakun nutfatan min maniyyin tumna tumna kin nan sai shi koma zuwa ga mini zuwa ga nutfa nutfatin tumna min nutfatin idza tumna can cikin suratul najm ashe bai kasance ba digon mani wanda aka jefa an gane ko masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wannan aya sai suke cewa idan an ka hankalta ma wato abin nan ko wace qira'a an hankalta ma abin nan qira'a ta hafs da yaqub da an ka kawo mimmani abin nan mimmaniyin an gane ko an hankalta ma shi maniyi lafzul muzakkar ne an gane ko yawwa tunda maniyi an ka ce min maniyin yumna ita ko qira'a ta muannas an hankalta ma wato annabir min nutfatin idza tumna a cikin suratu wato abin nan annajmi thumma kana alaqatan sannan ya koma abin nan sarin jini ko fa khalaqa sannan Allah halicce shi fa sawwa Allah dirita shi faja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa Allah ya sanya ta huskar wannan digon maniyin azzaujai ma'aurata juna azzakara namiji wal unsa da mace alaysa dalika biqadir ala an yuhyi al mauta shin wanda ya haka ashe ba yana da iko ba ya rayar da matattu Allah shi ka kuma kace Allah bai iya mai doka kuma Allah shi halicce ka kuma kace Allah bai umurta ka kawai Allah shi barka yadda yadda kaga dama haka kaka so afa asibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala Allahu al malik al haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim da haka ai hattara kwarai da gaske dole na Allah shi umurce ka kuma dole Allah subhanahu wataala ya hane ka insha Allah ta'ala suratul qiyama ta kare kenan insha Allah ta'ala sai mu shiga a cikin suratu al-insan sura yanzu wadda za mu shiga suratul insan akwai taujihil qira'at a cikin aya ta hudu kenan amma za mu koma aya ta farko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal ata alal insani shin ya zo ma ɗan adam nan hal bi ma'ana qad tabbat qad ata alal insani ya zo ma ɗan adam hinun lokaci min dahari na zamani ko na abin na zamani lam yakun shay'an mazkura bai kasance wani abu ba wanda an ka ambace shi bai zama to abin ambato ba an yi lokacin da babu mutum kwata kwata Allah ce inna khalaqnal insana mu ne muka halicci dan adam min nutfatin daga digon mali na annabi adam bai shiga ciki hawa ba ta shiga ciki annabi isa bai shiga ciki amshajin wanda yake wato an ce amshaji wanda yake wato a haɗe daga mashijini shine abinda an ka cakuda digon mali na mace da namiji an gane ko Allah ce to mun yi haka dabtalihi don mu jarrabe shi ba wai mun halice shi kawai don mu bar shi abin da ya ga dama faja'alnahu sami'an basira muka sanya shi ya zamanto mai ji kuma mai gani an gane ko don saboda ya ji abin da za a faɗa mishi da saƙonmu kuma ya ga ayoyinmu ga sunan Allah ce inna hadaina sabila mu mun yi maɗa adam bayanin hanya nan ba shi ya so ake yi ba bayani ake nufi in ma shakiran ko dai ya kasance mai godiya wa in ma kafuran ko ko ya zamanto mai butulcewa tunda an ce an shirya da shi ai shikenan babu zance ya zamanto kafiri ko musulmi na amma ana nufin an yi mishi bayani hidaya amma ce ba hidaya khassa ba sannan in ma shakiran sai kashi ismul fa'il wajen kafir sai ce in ma kafura bai ce in ma kafiran ba saboda godiya ko kadan kai Allah yana so amma butulci na adam saboda sifa ce tashi yawan butulce ma Allah innal insana zalumun kaffar sai Allah ce inna a'tadna lil kafirina mu mun yi makafirai an gane ko tattale salasila idan muka duba imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadaniyani da imamu kisa'i alkufi da imamu shu'ba rawi na asim alkufi da imam hisham rawi na abdullahi ibn amir sun karanta inna a'tadna lil kafira lil kafirina abin nan salatilan wa aghlalan wa sa'ira an gane ko salasilan wa aghlala kinan sun yi mata tanwini lokacin da za su wuce an gane ko yawwa to sauran kuma sun karanta salasila wa aghlala an gane ko sai dai shi abu amr ibn al-ala al-basri da rauh wanda rawi ne na yaqub su inda su tsayawa wato abin nan za su tsaya ne akan alif salasila sauran kuma kira sai su sukuni salasil imam kumbul wanda rawi ne na ibn kathir da kuma ruwais rawi na yaqub da hamza da khalaf sai su karanta salasil ina fata an fahimci yawwa almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo da wanda ya karanta salasilan da wanda ya karanta salasila a kowane hali an gane ko sai malamai suke cewa in ka diba cikin majalatu tadabbur a safha ta talatin da bakwai suke cewa istimal ghairul mashhur in ka iske qur'ani yayi amfani da abin da bai shahara ba ko kai yin amfani da abin da bai shahara ba min kalamil arabi daga maganar larabawa min asbab ikhrajihi an hadd fasaha zai fitar da shi daga wato fasaha iyakar fasaha illa ma kana min kalamillah sai abin da kasance daga maganar Allah sun ka kawo ka'ida guda uku amma wadda take da alaka da karatunmu sun ka ce wa min shawahidi hadhihi alqa'ida aidan yana daga cikin abin da ke shaida ga wannan ka'ida bin baya ta'allaqu bi fasahati al-mufrad daga fasaha ta kalima guda salasila wa aghlana sun ka ce quri'at bit tanwini kalimati salasilan an karanta kalima ta salasilan bit tanwini ma'ana an yi mata tanwini mun gane ko sun ka ce wasiyar wasiyar muntahal jumu'i su ko siga da muntahal jumu'a mafa'il kenan misali mimma la yunawwan ba a yi mishi tanwini a larabci siga ta muntahal jumu'i ba ta ɗaukar tanwini an gane ko to sun ka ce to kenan sai zamanto in an kai tanwini salasilan siga ce ta muntahal jumu an kai ma tanwini wanda mun faɗi qira'a ce ta nafi da Abu Ja'far da Imam al-Kisa'i da Shu'ba rawi na Asim da Hisham rawi na Abdullah ibn Amir an gane ko to yi wagga kalma a ka'idar larabci ba a yi mata tanwini ka'idar nahwu na larabci mun gane ko yawwa to qurrakin da sun karanta salasila kina kaga ba su tanwini ba sun bi waccan ka'ida su ko waɗanda sun karanta salasilan sai sun kai mata tanwini to menene abin nan nasu sai malaman luka sun kace to kenan wannan ana kiran shi wato abin nan tanasub tanasub kamar ana kalima wasali saboda tanasub ta dace da wata kalima wadda ta zo tare da ita an gane ko akwai abin da ake cewa aljiwa kalima ai mata wasali saboda ta yi makwabtaka da wata kalima amma ba wasalinta ba ne an gane ko musamman can ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum wasu sun tafi cewa wa arjulikum saboda yayi makwabtaka ne da bi ru'usikum an kai masa kasra a qira'a wannan sun kai masa kasra ɗaya ne daga cikin aujo kalima cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun shi ko tanasub saboda kalimar ya uwarta ta dauki irin wannan wasali duk da yake ita ma ba wannan wasali bane sai a yi mata shi ko da ba su makwabtaka da juna ba sun ka ce tanasub kenan domin an ce mi inna atanna lil kafirina sai ce mi salasila to wa aghlalan tunda kalmar ta aghlalan ita ba mu'minu sarfi bace amma ta dauki ta dauki tanwini to sai ita ma ta salasilan a wannan qira'a ta sunafiya an gane ko sai an kai mata tanwini sai zaman to littanasub inna atanna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira muna gane ko saboda mi saboda tanasub ta dace da waccan su zaman to wasali iri ɗaya ne karatu ne iri ɗaya dan mu gane wannan taujihin da suka kawo kenan in ka diba cikin qala'idul fikr a safha ta 173 suke cewa wannan shine abin da wadansu sun ka kawo wasu sun ka ce imamul kisa'i ya ce kenan wasu larabawa duk kalimar da ba a yi ma tanwini suna mata tanwini banda af'ul tafdhil af'ala af'ala kamar kace wato fulanun afdalu min fulan shi imamul kisa iya ce wasu larabawa an gane ko duk kalmar da an ka ce mamnu'un sarf ba ta ɗaukar tanwini suna mata tanwini banda wagga to in an ɗauki wanga yare sai da mutoki nan qur'ani ya tafi ne akan wato tsarin su waɗancan da suka tafi cewa wato ana iya yi mata abin nan to shi kuma imamul akhfash ya tafi cewa kai akwai laraba wanda duk kalmar da anka ce ma mamnu'un min as-sarfi ta su suna maita tanwini an gane ko mutlaqan ana kiran su banu asad daga cikin larabawa an gane ko yawwa kenan kaji yadda ake taujihin wannan kira'ar ta zo salasilan duk da ke ta zo ala wazni mafa'ila kamar irin masajida to amma an yi mata tanwini saboda wasu larabawa duk kalma suna mata tanwini banda af'ala littafdil kamar kace ahsanu ko abin da ya kama da haka shi kuma imamul akhfash yace kai akwai laraba wanda har kalmar da an kace mamlu min sarf ta ma suna mata wato sarf shi mata tanwini ake nufi shi ne ake nufi da sarf anan abuwa kidan ka ji dalilin da yasa wannan kalma ta zo da tanwini kai mai koyon larabci kaka ce qur'ani ya zo da mamnu min sarfi amma kuma ya ya yi mishi tanwini a'a dama ibn malik ma ayya ta hudun wannan cikin alfiya wal ittirarin aw tanasubin surif zulman wal masruf qad la yansarif ko ba haka ba yawwa to babu tarwim eh salasila a a shi hafsu bai karanta salasila ai bai daga cikin hafsu bai daga cikin masu karanta salasila salasila ne yake karantawa salasila kawai waɗanda mun kawai suna da tarwini ai mun wuce su mun haɗe su tun da baka ji hafsa cikinsu ba ai shi kenan ba sai ka kawo hafsa ba waɗanda an kace suna kana da tarwini mun kace imamu nafi almadani an gane ko da imamu abu ja'far almadani da imamu kisai da shu'ba rawi na asim da hisham rawi na abdullahi ibn amir su ne shi karanta salasilan duk waɗanda ba ka ba kenan shi kenan ba su karantawa da wato tanwini an gane ko to aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta 15 da ta 16 inda Allah ya ce yan aljanna ana zance yan aljanna wai tafu alaihim ana kewayawa akan su bi aniyatin da kuma aniya kana iya cewa kwanoni ko abin da ake saka abinci min fiddatin waɗanda suke na fidda ne fidda shine wato azurfa kenan can kuma cikin suratul zukhruf ya ce abin nan bisu hafin min zahabi da akusa ko kuma abin nan tiruruwa ko abin da ya kama da haka na zahab shin duk yan aljanna wani lokaci a kawo musu na zahab ne wani lokaci a kawo musu na fidda ko ko a wasu yan aljanna na zahab ne da rinka kawo musu saboda sun fi waɗancan daraja su ko waɗancan aka musu na azurfa akwai maganganun malamai an gane ko to sai Allah ce wa akwabin da kuma akwab an gane ko da kuma kofuna ko modaye na ruwa waɗanda suke sha ko suke sha abin sha an gane ko kanat sun kasance kawarira na wato kamar karau abinda ana ganin abin da ke bayan shi ko mu ce kwalba ko yawa ko gilas yawa ko vitar da wanda yake yin faransanci an gane ko to kawarira abubuwan da sun kasance na na gilas amma min fiddatin ba irin wanda na duniya ba na azurfa ne qaddaruha taqdira wanda an kaddara su an daidaita su daidaitawa in kana son bayani ka ribacin alqira'atu wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 700 da arba'in da ɗaya ƙarƙashin wannan aya an gane ko yawwa to idan muka dubi wannan wurin za mu ga cewa a nan imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadaniyani da imamu kisa'i alkufi da imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi waɗanda kalmomin guda biyu kawarira da kawarira an gane ko tun da sun zo sau biyu ko ba haka nan bane to waɗanda da duk faɗa sun karanta bi tanwini fihi ma sun yi musu tanwini an gane ko ya an ce tanwini ma'ana sun yi wasali biyu qawariran sun ka karanta su kenan qawariran amma idan za su tsaya alif za su yi sai su ce kanat qawarira qawarira halatul waqfi an gane ko yawwa shi kuma imamu hamza al-kufi da imamu ruwais rawi na yaqub sun karanta babu tanwini gare su an gane ko ma'ana ba su yi musu wajen wasali ne zaka gane bambancin sun yi musu fatha guda an gane ko sai dai suna tsayawa a kansu da alif kinan qawarira amma alif fatha ne an kai mara'un guda qawarira an gane ko yawwa qawarira min fidda imam ibn kathir al-makki da imam khalaf al-kufi an gane ko sun karanta da tanwini ga na farko kenan kawariran sun yi mishi tanwini na biyu kuma sun karanta wato kawarira ba tare da sun yi masa wato tanwini ba to shi kuma abu amr ibn al'ala al-basri da ibn amir ad-dimashqi da hafs rawi na asim da rauh rawi na yaqub sun karanta babu tanwini gare su gaba daya an gane ko kenan qawarira qawarira min fiddati in an ce babu tanwini ko lokacin da za su wuce da fata guda za su karanta ba sani ko mun fahimta ba to idan muka duba a cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr suke cewa ita kalma ta qawarir waɗanda sun karanta da tanwini an gane ko yawwa sai sun ka tsaya akan alif ma'ana sun kai mata tanwini ita ma tana da cikin kalmomin da siyagu muntahal jumu'ul ba a yi musu ni ba a yi musu tanwini ko fathataini ko kasrataini ko dammataini su ne tanwini muna ganewa ko yawwa kenan sai shi zaman tonan shi ma siga ce ta muntahal jumu'u sai dai bambancin su ita salasila mafa'ila ce shi ko kawarir mafa'il ne dama da mafa'il da mafa'il ka gane ko kamar masabih siyar muntaha al-jumu'u ne mamnu'u min as ne sai dai wazanin su ya bambanta wancan akwai karin ya'ur wancan babu ya'ur cikin shi an gane ko yawa to sai zaman to dai kamar da muka ce wasu larabawa suna musu tanwini an gane ko banda ismu tafdil kamar da kita iya ce wasu kuma larabawa suna ce a'a in ji akhfash duk komai ma suna mishi tanwini kidan qur'ani yayi ishara ne zuwa ga wagga lugha mun gane ko Allah ce to wayus kauna fiha wayus kauna fiha ka'san ana shayar da su da kofi an gane ko na giya kana mizajuha amma giya ta aljanna fa kana mizajuha abinda anka cudan ya ta da shi aka hada ta da shi aka garwaya ko aka gauraya ko zanjabila shine zanjabil arama ka san zanjabil arama eh eh eh citta ashe akwai citta aljanna shi yasa ta duniya ma bincike ya nuna duk mai yawan amfani da ita jinin shi ba zai gurɓace ba akwai wani tsoho a ƙasar Canada yana da shekara ko 94 ne kuma yana zuwa motsa jiki to shine ake tambaye shi daga cikin sirrin da yasa jikin shi ya kai shekara 94 kuma yana iya fita ya je yiwu motsa jiki irin daidai nashi yace shi dai abin da ya sani babu wani abinci wanda zai ci miyar gidan shi wanda yake abin nan sai an sa mata citta tana wanke jini kwarai da gaske amma dai ta aljanna ba ɗita da ta duniya ba sunan na agoda to sai Allah ce ainan fiha to san ma salsabila akwai ainan wata wato idaniyar ruwa ke fiha a cikin aljanna to san ma salsabila ana kiranta salsabi mun gane ko Allah ka sha mu sha ruwan salsabi to ita salsabilu kenan kaji sunanta na amma wani dan hayaniya sai ce a'a ainan fiha akwai wata idaniya cikin ruwan gida aljanna to san ma ana kiranta sai ce a'a to sunanta sal sabilan ka tambayi hanya ita za ta faɗa maka kaga ga ya haukata tawilin qur'ani wa yatufu alaihim Allah ce yana kikkewayawa a gare su wildanun yara mukhalladuna ko waɗanda suke an kaddara musu dawwama a cikin aljanna idza ra'aitahum in kaga waɗannan yara hasibtahum zaka samu tsammanin su lu'lu'an lu'lu'i na mansuran wanda an kaɗaiɗe ta kyawu gare su yaran aljanna kyawu su ma mata aljanna kamar lulu su kaga dai duk an haɗi da yake nan tab wa idza ra'aita Allah ce idan ka gani samma can ba summa na ba ha samma cikin qur'ani akwai samma akwai summa shi samma ana nufin can in an yi mata fatha muta'in samma amin jibril muta'in ana mishi sa'a samma can almala'il a'la don shi ne babban mala'iku to wa idza ra'aita in ka gani samma can aljanna amma dai mutanen mu sun mada suka cewa to Allah da shi gyara wallan musu ba husu anan shi anan zai an kaji wani ma shi gaba da sallah amma haka da shi ka buga ta sai Allah ya kyauta to wa idza ra'aita in ka gani can ma a can aljanna ra'aita na'iman zaka ga ni'ima ta musamman ya kawo shi na kira litta'zim wa mulkan da mulki kabiran mai girma Allah ce ni aliyahum thiyabu sundusin nan ma akwai taujih na wato alqira'at idan muka duba imamu nafi' almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadani yani da kuma imamu hamza alkufi an gane ko sun karanta alihim alihim sauran kuma sun karanta aliyahum muna gane ko yawwa to sai malamai suke cewa in an ka karanta alihim sai da manto shi ali khabarun ne muqaddam an gane ko wa siyabun shine mubtada kenan siyabun min sundusin khudrin wa istabraqa alihim domin al'ali shine wato ismul fa'il ne na ala ya'lu abin da ya daukaka to al'ali din nan asalin shi al'aliwu ne al'aliwu abin da ya sama ya daukaka to sai an ka maida wawun ta koma ya'un saboda ni sai saboda kasra ta gabace ta an gane ko to kenan sai zaman to ali shine khabar ma'ana saman yan aljanna akwai siyabun khudrun min sundusin wa istabraq in an ce saman su tana yiwa na ana rufin kenan saman jikin su mun gane ko yawwa ko kuma suturan ma saman su take zo musu take yi daga sama ba sai ko kun fahimta ba yawwa tawo kaji wannan qira'a ta wato abin nan ta sunafi to sauran qurra kuma sun karanta aliyahum to shi aliyahum nan bai zamantowa khabar sai zamanto mi sai zamanto mun mance wajen arab in mun ka ce shi alihim shine khabar sai zamanto khabar mubtada'in ne muqaddam khabar muqaddam an gane ko marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya allati al-munqaliba an wawin mana'a min zuhuriha as-siqal yawwa to shi alihum kuma sai zamanto hal ne tunda an yi masa fatha dama yana ɗaukar fata idan ya zama suna ne mai wawon ko ya'un halin abin nan halun ne min ad-damir al-majrur fi alaihim an gane ko kenan tunda an kace abin nan wa yatufu alaihim yan aljanna ay alaihim alaihim ay ma'rifa ne ko ko ba ma'rifa bane damiri ma'rifa ne to alaihim din nan yatufu alaihim suna kewayawa a kansu to sai kuma an ka ce ni alihim to shi ali sai zaman to hal nami na hum din nan tunda shi hum ma'rifa ne yawwa alihim kenan halu kaunihi alihim ma'ana abin ya kasance halin shi daga saman saman su yake koko saman jikin su yake koko ya zaman to a'a hali ne na alwildan domin an ka ce ya tsufu alaihim wildanun mukhalladuna to su mukhalladuna duk da yake wildanun na kira ne amma da an ka ce mukhalladuna an yi masa mi sifa to shi ko na kira an kai mata sifa iqtarabat ila al-ma'rifa sai ta kusanci mi sai ta kusanci wato ma'rifa shi yasa ana isa muhali ga ita kamar da Imam Sibawaihi ya khodi an gane ko yawwa to sai mun to hali ne na al-wildan ala al-zarfiyya an gane ko waɗansu malamai sun kace kai a ɗauke shi kawai alabbarfiya khabaran muqaddaman mu ɗauke shi dai khabar ne muqaddam akan irin yadda mun kace alihim aliyahu sai zaman to zarfu ne domin zarfu yana iya zamantowa mi yana iya zamantowa khabar muna ganewa muqaddaman li siyab ka annahu qila fawqahu kina asiyabun sundusin khudrun fawqahum sai zaman to da waccan da wannan duk dai ma'anar su daya kaga wanga ayyahi sauki ko ba karan bane tunda khabar kamar yadda anka ce muhammadun indaka ko indaka muhammadun kaga ne ko to inda ai shine wato khabar muhammad shine mubtada asalin shi muhammadun indaka ne to shi ko inda dama zarfu ne asalin shi mustaqir ne muhammadun mustaqirun indaka ba shi kenan ba ai wanga ta sauki da da wanga ka dauka ba da ba sai ka sha wahala ba ka sai wajen tunda na hauka san abin nan almuhim su dai yan aljanna akwai siyabun kaya sutura ko saman su siyabu sundusin sutura ta alhariri ko alhariri wanda yake mai kabri khudrun wanda yake kuri ko kace tsanwa jam'i ne na akhdar al-ramba sai a ce khudrun ba sai ko mun fahimta ba yawwa to imamu nafi' eh المدني ده إمام حفص راوي عاصم سن كرنتا خضر واستبرق أنغاريكو يوا كينان خضر ثياب خضر أنغاريكو واستبرق شما استبرق واتو نوعي na abin nan nau'i da alhariri sun kace shi ne alharirin da bai da kabri kenan sutura akwai mai kabri akwai mara kabri ka san mutum iya gawarta da kuɗi bai son sutura mai nauyi sai ka iske yar sutura wanda shara-shara ce amma an kawo da kuɗin ta sai aka linka ya tashi alama wadata kenan an gane ku yawwa to kenan sai zaman to kenan shi khudurun na'at ne na siyabun sutura ce kore da kuma istabrak shi ma kore an gane ko kenan istabrakun kenan wa istabrakun khudrun kenan an gane ko ko ko aliyahum thiyabun khudrun wa thiyabu istabraqin wa thiyabun istabraqun khudrun kina akwai sutura ta istabraku alhariri wanda yake kore wanda abin wanda bai da nauyi masali ko mun fahimta ba in mun dauki qira'a ta nafi da kuma hafs rawi na asim riwaya ta asim an gane ko to shi kuma imamu ibn kasir al-makki da imamu shu'ba wanda shi kuma rawi ne na asim al-kufi sun karanta khudrin kina aliyahum siyabu khudrin an gane ko khudrin kaga sun yi ma khudrin kasra ko yawwa wa istabraqa shi ko istabraqun sun yi mai dhamma to shi ko yanzu wanda ya za a yin taujihin shi tunda an ce siyabu sundusin khudrin sai suke cewa idan an ka ɗauki ƙira'ar da ta yi ma na farko kasra kenan fa khudrin na atulli sundusin sai shi khudrin ya koma wato sifa ce ta sundusin tunda shi sundusin kasra yake ɗauka in ka ce khudrin kuma sifa ce ta mi ta siyabun to da yake shi siyabun din shine asqalusin domin alharirin shine an mai kabrin kidan babu matsala wa istabraqa kuma sai zaman to atafina wato akan shi na'atul lisundus in an ce khudri tunda kasra sundusin kasra ya dauka sai dai waɗansu malamai suka ce to nan in an ce na'atina na sundusin to ai shi sundusin mufrad ne gudana an gane ko shi kuma siyab jam'i na asalin siyab siyab siwab ne daga asawbu ne wa'un an kamar da ta koma ya'un to shi ko sundusin ai mufrad ne ba jam'i na ba to ya za a iya ce kuma khudrin ba a ce akhdar ba sai waɗansu malamai suka ce a'a saboda ai shi sundusin ismu jinsin ne to tunda suna ne na jinsi ai babu matsala an gane ko in ya zumunto suna ne na jinsi kenan da guda da biyu da uku duk ana yi musu wasu da jam'i ta da ismul jinsi na ba sai ko mun fahimta ba ismu jinsi kamar ka ce nakhl kaga ana iya tafkirin shi ana iya ta'alifin shi ka annahum a'jazu nakhlin khawiya ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir bai ce munqa'ira ba mun gane ko yawwa can an hankalta ma khawiya sunan yana iya daukar jam'i kamar kare da kake cewa annawafid maftuha ya koma jam'i nan kuma da an ka ce munqa'ir an mai da abin zuwa ga jinsin kinan an hankalta ma lafazin shi na guda ne ala ayyati hal wannan shine abin da wasu ka ce ismu jinsin ne kinan yana iya daukar jam'i wasu kuma sun ka ce a kai ba ismu jinsin na ba shi sundusin jam'i na ba kai malamin subahu sun ka ce jam'i na na sundusa sundusa sai a cire ta'un akwai sunayen da in an sa ta'un jam'i na an gane ko in an cire ta'un ya koma jam'i a yan sa ta'un yake mufrad in an cire ta'un ya koma jam'i albaqaru shanu albaqaratu saniya guda at-tamru dabino mai yawa at-tamratu dan dabino guda an-nakhlu itacen dabino masu yawa an-nakhlatu itacen dabino guda to kaga wanda astun asundusatu guda sundusu ya koma jam'i wanzun ka ci haka nan nan an gani ko kenan ya koma jam'i ala ayyati hal kenan sai zaman to khudrin kenan jam'i na tunda shi ma sundusin jam'i na ba sani ko mun fahimta ba yawwa da haka yusufu bil jam'i dama suna iya zaman to na ismul jinsi na ana masa sifa da mi da jam'i kamar inda Allah ce wa yunshu as-sahaba as-thiqal ka gani as-sahaba sahaba sunan giriji na sai ce as-siqal kaga musu sifa da jam'i duk da yake shi as-sahab ai jam'i na na sahaba sahaba kuma da sinin ba wancan na sahaba sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na as-sahab girgiji ake nufi da sinin mun gane ko yawwa to wannan ita ce wato qira'a ta ibnu kathir da shu'ba khudrin shi ko istabraqun sai da mun to atafina akan siya yawwa to shi kuma imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf su sun karanta wato min sundusin khudrin an gane ko yawwa wa istabrakin an gane ko imamu abu amur afwan ibn al'ala albasri da imamu yaqub albasri sun zami albasriyani da ibn amir ad-dimashqi da abu ja'far kenan sun karanta khudrun wa istabraqin to in sun karanta khudrun sai da manto sifa ce ta siyabun wa istabraqin kenan shi istabraqin sai da manto mi sai da manto wato atafina akan sundusin tunda shi sundusin wa istabraqin ko ba haka nan bane istabraqin kile zama to atafina akan shi sundusun wa istabraqin su kuma hamza da kisa'i da khalaf sai sun karanta wato min sundusin khudrin an gane ko wa istabraqin to kenan min sundusin sundusin ya zama to mi khudrin sannan kuma mi wa istabraqin khudrin ko ya zama to dai ma'atufi na in kai in kai yi zamma ya za a tu ma'atufi akan siyabun an gane ko yawwa in kai in ka dauki khudrun kai yi mai zamma ya dauki sifa ne na siyabun in ka dauke shi khudrin ya kuma sifa ne na mi na sundusin in ka ce khudrin istabraqin in ka ce istabraqin ka atafina akan sundusin in ka ce istabraqun atafina akan siyabun to kajiyar da suke duk da inda an kai ta kawo malam misbah abinda ake nufi a aljanna suna da alhariri wanda yake kore ne kuma alharirin nan kala biyu ne akwai mai kabri akwai wanda bai da kabri Allah ce to wa hullu asawira min fiddatin za a yi musu kawa a sa musu an gane ko mundaye min fiddatin na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ubangijinsu zai shayar da su an gane ko sharaban abin sha tsahuran tsarkakakke da wannan ne waɗansu malamai sun kace kenan giyar duniya ba ta tsarki in ta taɓe ka bata bata alwala wasu sun kace anan tsahuran ana nuna tana da tsarki ba ta sawan maye giya ta duniya asalin ta ba najasa bace shan ta ne abbai da kyau ba sani ko mun fahimta ba ka ji maganar malamai ni dai na kawo maka tunda asalin abin da an ka yi ta da shi misali itace ne aka yi giya da su ko wani abu kenan in ba sun zan najisa ba ba su koma wani najisa amma suna ɗauke da kayan ma'i to nan abin nan amma duk da haka dai mallan ni dai in giya ta zuba ga jikinka gara ka wanke ta ka kai sallah ni dai na hirra da haka amma ban ci lissawa ba an gane ko kadiba cin alqira'at wa atharwa fi tafsir wal ahkam safha 30 ya kawo bayani mai kama da ya kawo bayani game da wannan aya amma ba cikin tawjihul qira'at ba ba sani ko mun fahimta ba to na an ce an samu su mundaye na azurfa can kuma wani wuri an ce suna da azurfa mundaye na zinari shin dukan su ɗan aljanna wani lokaci a samu su na zinari wani lokaci a samu su na azurfa ko ko dai waɗansu na adda na azurfa waɗansu kuma suna da na abin nan na zinari maganganu ne na malamai to bari mu je ƙarshen surat ayoyi sun abin nan inda Allah ce wa minal sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna haula'i waɗannan kidan kafirai yuhibbuna al'ajilata suna son magagociya ita ce rayuwar duniya wa yadharuna wara'ahum suna bari bayan su yawman wani yini saqilan wanda yake mai nauyi malam misbahu an ce wara'ahum kiyama bayan su take kuma nan cikin suratul kiyama an kace bal yuridul insanu liyafjura amamahu gaban shi take nan da an ka ce kiyama tana gaban su tabbas gaban su take nan ba ta zo ba da an ka ce wara'ahum ma'ana sun manta da shi sun dauke shi kamar abu na ka san in ka bar abu ka bar shi bayan ka ina fata an fahimce ma'ana aikin lahira sun mai da shi baya shine abin dushi yawwa Allah ce nahnu khalaqnahum mu ne muka halicce su wa shaddadna asrahum sannan mun ka karfafa sassan jikin su da Allah bai maka jiki mai karfi ba malamin sabahu da yanzu yanzu na sai aga mutum na tahiya sai aga kunya ta haɗi ko aga kafa ta cire amma sai an ka yi shi dam mota da dukkan ji ana faɗi da ta shekara dawa a duniya sai ka ji wani wuri na kikit kikit kikit kikit amma jikin ɗan adam har yanzu ba ka tsajin mai kikit kikit ba malam islam to Allah ya Allah ya ɗaure jiki shi yasa Allah ce to muna muka ɗaure abin nan da Allah ya so da sai ka gana ta kafa ta hita Allah ce wa idan shi ina idan muka so baddalna amsalahum za mu canza halittar su tabdilan canzawa an gane ko sai Allah ce mi inda hadhihi tazkira shi wannan alqur'ani wa'azi ne faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda yaso ya rike hanya zuwa ga ubangiji shi can cikin amma yace faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba ko yawwa sannan can cikin suratu al-muzammil yace faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli kina amma ita dai ta addama aba sai Allah ce to wa ma tasha'una ba za ku so ba qira'a ta ibn kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imam ibn amir ad-dimashqi sun karanta wa ma yasha'una ba za su so ba an gane ko yawwa illa an yasha Allah sai Allah ya so jamhur sun karanta wa ma tasha'una ba za ku so ba illa an yasha Allah sai in Allah ya so inna Allah kana aliman hakima domin shi Allah aliman masani ne malaman zai sun kace walam yazal kuma bai gushe ba hakiman kuma Allah subhanahu wataala gwani ne to idan muka duba qira'ata wa ma yasha'una sun kace an dauke ta akan al-ghaib uslubul ghaib da gabata gabanin ta don yace nahnu khalaqnahum bai ce nahnu khalaqnakum ba wa shaddadna asrahum bai ce wa shaddadna asrakum ba mun gane ko yawwa to kenan wa ma yasha'una shi kunan wa ma tasha'una sai zaman to an tashi daga uslubul ghaib zuwa ga uslubul khitab wanda shi ma uslubi ne akwai cikin qur'ani wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada sun ci ka gani wanda ake magana da shi kamar baya nan uslubul ghaib na sun ci Allah ya rike da sace laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u shay'an idda ba an gane ko to Allah ce yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana sa wanda ya so cikin rahamarsa wanda ya san ya cancanci haka wa zalimin su ko azzalumai a'adda lahum Allah ya musu tattalin azaban azaba alimin wadda take mai radadi Allah kai mu sani kadiba cin alqira'at wa asawha fi tafsir wal ahkam wajen wa ma yasha'un idan safha ta 887 dan ya kamata mu ja burki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh